Allah yayi gaskiya a cikin duk abin da ya baka labari abinda Allah ya baka labarin nan na abubuwan ci nama da abinci halal ne ga banu Isra'ila sai dai abin da shi Isra'ilu kakansu ya haramta wa kansa da dalilin haramcin da yi wa kansa to wannan abin da Allah ya gaya maka gaskiya kenan kuma Allah ya yi gaskiya don haka ya ku Yahudawa in ba ku sani ba to ku sani ku zo ku bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake karban sako daga wajen Allah wanda abinda ku ya koye muku ba ku sani ba kuka doro akai bisa zato da jahilci to ku zo ku same shi yayi muku bayani wara wara filla filla addinin ma da kuke tutiya shi kuke bi shine addinin Annabi Ibrahim ba kuma san addinin ba domin kukan kirkiri ƙarya ku danganta wa Ibrahim ku sa a cikin addinin da Ibrahim ya bi domin ba ku sani ba bisa jahilci da kuma hasada da son zuciya to idan kuna son sanin haƙiƙanin addinin Annabi Ibrahim kuna so ku bi to ku zo ku samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi muku bayanin addini domin shine yake akan addinin Annabi Ibrahim inna awlan nasi bi Ibrahim lallazina tabauhu wa hadha an-nabiy ubangiji ya ce wanda yafi zama kusa da Ibrahim alaihi salam shine waɗanda suka yi wa Ibrahim biyayya a zamanin sa sai Annabi Muhammadu da kuma mu'minai waɗanda suka yi imani da Annabi Muhammadu kuma addinin annabi ibrahimu shine addinin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi yazo da shi addinin musulunci amma addinin da yahuda suke suke cewa shine addinin annabi ibrahimu ba gaskiya bane addinin ibrahimu musulunci ne don haka ku yahudawa fattabi'u millata ibrahima hanifa ku zo ku bi addinin annabi muhammadu shine addinin annabi ibrahimu addinin da manzo Allah yake kiran ku zuwa ga wannan addini addinin da ya zamo hanifan na yi mana bayani tarifin hanifan a karatunmu na baya ma'ana ma'ilan an kulli dinin ilal islami addinin da ya karkace ma'ana da ya karkace bai yi kama da addini na masu shirka ba bai yi kama da addini na waɗanda suke ɗaukan ɗa su danganta wa Allah ba su danganta haihuwa wa Allah ma'ana musulunci ya karkace sai zamana da ya karkace ya zamo bai kama da na mushrikai ba addinin musulunci bai kama da harkar shirka ba sannan addini bai kama da addinin nasara waɗanda suke dangantawa Allah haihuwa kuma su ce cewa abinda Allah ya halitta daga kun fa yakunu su ce shi ma Allah ne ko ko yahudu dan uzairu ya bada mamaki su yahuda sun ce uzairu dan Allah ne har su je wajen tafkin alkausara din nan da Allah ya alƙawari zai ba wa mandan Allah za su sha Allah ya sa a kore su annabi ya ce ai mutane na ne Allah sai Allah ya ce a'a ai sun canza ai waɗannan ba mutanenka bane innahum qad baddalu daka. wasu suka yi ƙarin bayani suka ce su ne waɗanda suka zalunci ahlul bait iyalan gidan manzon Allah domin bayan wafatin manzon Allah an samu waɗanda suka kullawa iyalan annabi Muhammadu suka kulla musu ba sharri da basu gani ba sai da ya zama da ka ce kai jinin manzan Allah ne a wani lokaci gara ka ce kai jika ne na Abu Lahabi domin in ka ce kai jika jinin annabi ne kashe ka za yi to waɗannan da suka fitini iyalan manzan Allah suka dinga kashe iyalan annabi alhali a rayuwar annabi ana nuna musu kauna ana nuna iyalan gidan annabi ana son su ana girmama su ana mutunta su amma Allah yana karɓar rayuwar manzon Allah sai aka sa musu karan tsana aka yi ta musu abubuwa marasa daɗi wanda jin sama mai imani ba zai so ya ji ba to waɗanda suka yi haka su ne waɗanda za su tashi fiskokinsu ranar gobe kiyama fiskokinsu zai yi baƙi-baƙi irin saboda sun gallaza wa iyalan gidan manzon Allah bayan wafatin manzon Allah Allah ka kara mana san annabi da ahlul baiti ah tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq Allah yake cewa duk waɗannan abubuwa da aka karanta mana ayoyin Allah ne Allah yana ga manzon Allah natluha muke karantawa alayka gare ka ya rasulullah bil haqqi da gaskiya wa wallahu yuridu zulman lil alamin da Allah madaukakin sarki yake cewa zai tada waɗansu jama'a ranar gobe kiyama suka suka shi biyu waɗansu da fararen fiska fiska na haske mutanen kirki kenan waɗanda suke cikin rahaman Allah za su dawoma a ciki waɗansu fuskan su yayi baki kirin waɗanda Allah zai sa su cikin azaba ya shirya musu azaba azaba wanda take mai girma saboda kafircin da suka yi Allah fa da ya tada masu bakakin fiskan nan da bakin fiska ba zaluntar su yayi ba domin shi Allah ubangiji wa mallahu yuridu zulman lil alamin halittan bayi da Allah yayi bai nufin ya zalunce su domin babu abin da Allah zai yi da ya zalunci bawa shi Allah madaukakin sarki shi yake mallake da sammai da ƙasa shi ya halicci sammai shi ya halicci ƙasa shi ya halicci halittun da suke ciki duk abin da ka gani halittansa ne mutanen da ka gani bayansa ne to don haka tun da shi ya yi don me yasa zai zalunci halittansa malamai suke cewa shi zalunci abin da ke jawo mai mulki ko kuma wanda yake da iko ya yi zalunci abin da ke jawo haka yakan so ya yi zalunci ne domin ya ƙara wani abu akan abin da bayi da shi ya jawo wani abu akan abin da da ba nasa bane ai shi yake jawo ai zalunci ko kuma ya rage wani abu daga wajen wani abin da ya gani wani yana da shi dan ya zama ne tumbatsa akan mulkin sa ikon sa ya zama na ya tabbata masa to shi Allah madaukakin sarki duk ya wadatu gabarin haka duk abin da ka gani dama nasa ne in jama'a ka gani halittu wanda ka gani da wanda baka sani ba duka halittarsa ne kuma kowa bawansa ne don haka Allah bai nufin ya zalunci bayi wallahu yuridu dhulman lil alamin zalunci ya koru ga Allah madaukakin sarki don bai da bukatun ya zalunci in ya zalunci ba abin da zai kare shi da shi kamar yadda na faɗa abin da ke jawowa yanzu azzalimi mai mulki ya dinga zaluntan mutane ai dan ya ga wani abu ne wajen wasu yake so ya raba su da shi koko yana so ya kwace wani abu ne ya ƙara wa kansa to duk Allah bai da buƙatar wannan abu ba abin da wani yake da shi da Allah yake buƙata zuwa ga abu sannan Allah ubangiji bai rasa wani abu ba balle ya nemi abu wajen wani dan ya ƙara wa kansa subhanahu wataala wa wallahu yuridu zulman lil alamin walillahi walillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa ila allahi turja'ul umur
Allah madaukakin sarki yake cewa walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi halittun da suke cikin sammai duka to duka halittun halittan Allah ne abinda ke ciki gaba daya Allah ne ya halicce su sannan samman da halittun mallakan Allah ne Allah shine mamallakin su haka ma ƙasa duk abinda ka gani yake rayuwa ita ƙasar halittan Allah ne waɗanda suke rayuwa a ban ƙasa halittan Allah ne sannan mallakan Allah ne kowa bawa yake a wajen Allah Allah shine mamallakinsa shi yake da cikakken iko akan sammai da halittun da suke cikin sammai shi yake da cikakken iko akan ƙasa da duk wanda yake rayuwa a bayan ƙasa wallahi ma fi samawati wa fil ard wa ila Allahi turja'ul umur dukkan al'amura na dukkan halittu gaba ɗaya sukan koma ne zuwa ga Allah madaukakin sarki ma'ana halittun nan na Allah da suke rayuwa a sama da ƙasa da mai biyayya da wanda saƙo yake yi da mumini da kafiri duka ƙarshe wajen Allah za a koma sai kuma yi sakamako wa kowa da irin aikin da ya aikata Allah Allah ya samu aikata abu mai kyau كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كنتم خير أمة نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الله يكتشوا كنتم خير أمة ku ku ne fiyayyu a cikin dukkan al'umma ukhrijat lin-nasi waɗanda na yi su na fitar daga cikin mutane suka rayu a nan bayan ƙasa ku suwaye to malamai suka yi ta magana suwane ne Allah yake cewa ku ne fiyayyu daga cikin dukkan al'ummatai yadda na yi a nan doron ƙasa wannan aya an ce musabbabin saukanta ta sauka ne lokacin da wani bayahude ana kiransa maliku ibn saif da wahabu ɗan yahudu dukansu yahudawa ne shi wahabu sunan babansa ma yahudu yahuda ya dukansu yahudawa ne guda biyu suka faɗa wa abdullahi ɗan mas'ud sun haɗu da abdullahi ɗan mas'ud da ubayyu ɗan ka'abu da mu'azu ɗan jabal da salimu maula huzaifa da suka haɗu da waɗannan sahabbai guda hudu abinda suka ce musu suka ce nahnu afdalu minkum wa dinana khairun min dinikum alladhi tad'una ilayhi mu fa mun fi ku daraja haka shi Malik ibn Saif da Wahab dan Yahudu suka gaya wa Ibn Mas'ud da Ubay ibn Ka'ab da Mu'az ibn Jabal da Salim wa suke ce musu kun ga mun nan kuna ganin mu Yahuda dinnan ko to ku Larabawan nan ba ku kai mu daraja ba ba Yahuda ya ci ku daraja kuma har wai kuna da karfin gwiwa da za ku dube mu ku ce mu bar addinin mu na Yahudanci mu shiga addinin ku mun fi ku daraja kuma addinin mu na Yahudanci ya fi addinin da kuke kiran mu zuwa gare shi suke ce musu cewa ba a yi wata kabila mai daraja kamar kabilar Yahudu ba babu addinin da Allah ya yarda da shi kamar addini na Yahudanci sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce ƙarya suke yi Maliku ibn Saif da Wahab dan Yahudu ƙarya suke da suka faɗi haka ba kabilar Yahudu ita ta fifici dukkan kabilu ba ba kuma addinin Yahudanci shi ya fifici dukkan addinai ba hasali ma a wajen Allah musulunci shine addini kuma inda da wata kabila mai daraja da tafi balarabi da a wannan kabila Allah zai yadda a haifi annabi Muhammadu domin shi sai na rasulullahi Allah zaɓa masa kabila yayi haihuwar annabi da ya zama balarabe to yana nuni ne kan ba a yi kabila mai daraja irin kabila ta larabawa ba kamar yadda da aka haife shi a makka to yana nuni ne kan cewa Allah bai so wani gari kamar makka ba ko malamai suke cewa ita kanta makka fa ta samu daraja ne saboda manzon Allah domin ko kun san da Allah ya ga daman an haifi annabi a wani gari ba makka ba da garin da za a haifi aka haifi annabi nan da ya fi makka daraja da Allah ya sa a gina kaba a garin makka a shirya garin a yi kaza a garin dan yana nufin garin a ciki za a haifi wanda ya fi kowa duniya da lahira ne saboda darajar garin makka haihuwar annabi a garin ita kanta kaba darajar da ta samu ai annabi Muhammadu shi ba ta daraja shi yasa wani lokaci shi sayyidina rasulullahi in ya shiga harami yayi dawafi baya ma kallon kaba yakan sa bayansa ne ya jingina a jikin kaba ai kaba bata kai annabi Muhammadu daraja ba wane ita a kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi Allah yake cewa ku al'umman manzon Allah ba a yi ya ku daraja ba a duk al'ummatayya da Allah ya yi a nan duniya. To, malamai suka yi ta maganganu jama'a, waɗansu suke cewa, wannan aya ana nufin dukkan al'umman manzan Allah ne, domin su aka sifanta su aka ambace su tun ma Allahul Mahafuzu cewa su ne fiyayyu daga cikin dukkan al'ummatayyar da Allah ya yi a nan duniya. Waɗansu suke cewa, abinda ya san al'ummar manzon Allah ta samu wannan khairiya saboda ita ce al'ummar da ta yi imani da duk annabawan da suka zo tun daga Adamu har zuwa Annabi Muhammadu da kuma dukkan littattafan da aka saukar musu to shi yasa sai Allah ya ba su wannan khairiya domin in kun lura ai yawanci al'ummatai da suka zo da sai ka tarar da wannan al'umma sai ta kafircewa annabin wancan al'umma banda al'ummar manzon Allah yadda muka yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam haka al'umman nan na annabi muka yi imani da annabi Musa da annabi Isa da dukkan annabawa yadda muka yi imani da alqur'ani haka muka yi imani da duk littafin da Allah ya sauka to wannan sai ya jawo Allah sai ya mai da mu mu muka fi duk wata al'umma da aka taɓa yi a nan sararin duniya waɗansu suke cewa wannan kairiya da Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ana nufin wato tsaran farko wato kaman ana iya cewa alƙarni ƙarnin da annabi ya rayu da su ake nufi kamar hadisin Imran ibn Husayn yace annabi ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum to ana nufin cewa ba a yi mafi alkhairi ba kaman wato karnin da annabi ya zo cikinsa in an ce karni shekara ɗari to wanda suke biye da su a alkhairi sai waɗanda suke suka zo bayansu na tabi'ai so wanda suke bin na tabi'ai kai tabi'ut tabi'ina wannan shekara ɗari uku ba a yi masu daraja kaman su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wani hadisi hadisi na Abi Sa'id al-Khudri annabi yayi yayi yayi wone ma'ana yayi hani wa waɗansu da za su zo baya su zagi sahabbansa har ma waɗansu cikin sahabban su dinga zagan sahabbai masu daraja domin sahabban su kansu wani yafi wani wata na Khalid ibn al-Walid an ce yayi wani abu haka mara daɗi wa wani daga cikin fiyayyu cikin sahabbai an ce ko Abdurrahman ibn Auf ne annabi yayi ta faɗa annabi ya ce ni ba ku kula mini da mutuncin sahabbai na wato sahabban na farko farko darajar su daban take da waɗanda suka zo daga baya to a takaice duk sahabban kuma suna da daraja to annabi ya ce kada a zagan masa sahabinsa yanzu ai wani abu ne da yake da ban mamaki shi yasa ma Allah yake jarabar mu da fitintinu da annoba da bala'i yanzu a wannan karni da muke ciki kazamin karni mutum ya buɗi baki ya zagi sahabin manzon Allah ai Allah ba zai kyale ba Allah zai haɗa mu da jarrabawa amma wuce nan a samu wanda zai zagi Allah ko ya zagi manzon Allah wani kuma ya mai da sahabbai sune abin zagi a wajensa to Allah zai yi intikami Allah zai zai saukar da bala'i ba a yi irin sahabin annabi daraja ba kuma ba za a yi ba domin hadisi na Abi Sa'id al-Khudri yace annabi ya ce la tasubbu ashabi annabi ya ce kar ku zagi sahabina sahabbai na kar ku zage su annabi yace falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nusayfahu annabi yace wallahi da ɗayan ku zai ciyar da dukiya tudun dukiyar da ya ciyar a ce kaman dutsen uhudu in dai shi ba sahabi bane to wannan tudun dukiya da ya ciyar girmanta ya kai a ce kaman dutsen uhudu to bai kai kaman a ce sahabi na ya ciyar da dukiya kaman ya ciyar da zahab kaman zinare kuma abinda sahabin ya ciyar ko da nusayf malamai suke cewa in ya ce nusayf mana nisfun nisf rabi ka sake raba shi gida biyu sahabi ya ɗauki dinare guda ya raba gida biyu ba ya zama rabi ba to rabin ma ya sake raba shi gida biyu ya ɗauki rabin rabin rabi na zinare sahabin ya ciyar saboda Allah to ladan da zai samu in wani ba sahabi ba ko ya ciyar da zinare ya kai tudu dutsen uhudu ladan da zai samu bai kai ladan da Allah zai ba wa sahabi da ya ciyar da dukiyarsa ya ɗauki rabin zinare ba ma rabi ba rabin ma a sake raba shi rabin rabin rabi to wanda ya ciyar da tudun kaman udu ba zai kai kaman sahabin nan da ya ciyar da wannan rabin rabin rabi ba na dinari saboda matsayi irin na sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabban nan su suka yi ido biyu da manzon Allah su suka ganshi su suka yi hannu da shi su suka ji kanshin jikinsa su suka taba fatar jikinsa su suka shaurari maganarsa ba a yi wanda yake da zaƙin murya kamar manzon Allah ba sahabbai su suka ji maganar manzon Allah ummu ma'badin al-khudaiya tace saboda kyan sautin manzon Allah yana fa makka yana karatu ina rugan mu inda muke kiyon dabbobi ina jin muryar sa cikin dare yana karatun alqurani a sallah saboda ƙarfi da daɗin sauti irin na manzon Allah to wanda yaji irin sautin Annabi Muhammadu ka zo kana zagin sa a wannan mummunan karni da muke ciki karnin da zalunci yake cike karnin da fasadi barna yake cike karnin da rashin tausayi da rashin mutunci yake cike da jini yake cike a wannan ne zaka zo kana zagin sahabi manzo Allah a irin wannan karni da kazo Allah ya tsare mu Abdullah dan Abbas yace da Allah yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ana nufin wato waɗanda suka yi hijira tare da manzon Allah to su ne suke da wannan khayriya da Allah bai taɓa yin waɗansu kaman su ba domin hijiran nan jama'a ai duk wanda Allah ya azurta shi ya je aikin haji ko umra ya ziyarci annabi ya shiga mota ya ga yanda duwatsu suke tsakanin makka da madina da yanda wurin yake da nisa a lokacin fa da aka yi hijiran nan daga makka zuwa madina a kafa fa wasu sahabbai da yawa mafi yawa a kafa suka yi hijiran nan babu abin hawa a lokacin abin hawan ma mai daraja raƙumi ne ko doki to 99 bisa 100 sun yi hijira ne a kafa bai wuce ɗaya bane a cikin ɗari suke da ababen hawan da suka hau kamar sayyidina rasulullahi da abubakar suna da abun hawa amma mafiya yawa tis'in da tara a ƙafa suka yi hijira ku duba ku ga irin zafin da ake tsakanin makka da madina ku ga duwatsun wasu masu kaifi haka suke ku ga nisa tsakanin makka da madina amma sahabbai haka suka tattaro suka bar iyalansu dukiyoyinsu muhajiran nan suka zaɓi Allah da manzan Allah suka zaɓi su zauna da manzan Allah suka yadda su bar gidajensu da matansu da ƴaƴansu da dukiyansu gadaje da duk wani abu da suke ciki na luxury suka yadda su je su zauna tare da manzan Allah to sai Abdullahi ɗan Abbas yace da Allah yace kuntum kaira ummatin ukhrijat lin-nas ana nufin waɗannan muhajiran ne waɗanda suka yi hijira suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma akan hanya fa kafin a isa zuwa Madina ga hadarurruka akan hanyar nan na farko tun a lokacin akan samu dabbobin daji masu cutarwa bayan zafin rana ga rashin guzuri ga yunwa duk yana nan tare da su amma duk haka bai hana su su je wajen manzon Allah ba saboda kauna da imani da yake cikin zuciyarsu kaunar manzon Allah da kuma imani da addinin da annabi ya zo da shi kuma a lokacin an yi wani dan ta'adda an ce sunansa ana kiransa Amr ibn al-Aswadi wani gawurtaccen dan ta'adda yana nan shi yana tsakanin Makka da Madina ne amma ya fi kusa da Madina dan ta'adda ne da ya gawurta wanda dama shi sana'arsa shine ya dinga kamo karnukan daji idan ya kamo su ya kashe sai ya sai da fatunsu wa mutane to ana na an ce wani abu ma ya taɓa faruwa wata rana ya kafa tarko sai bai samu ya kama kare ba ransa ya ɓaci washe gari sai ya sa'a kuwa to ran da bai samu ya kama karen dajin nan ba ba shi ma sai rashin sa'a ba ya kafa tarko ya kama karen daji shi amur ibn al-aswadi ba shi kenan karen daji bai shiga tarko ba hasali da ya je ya samu dabbobin amrumul aswadi sai ya kama ɗaya ci amrumul aswadi ransa ya ɓaci da gari yawa ya sake ɗana wata tarko cikin dare to sai ya sa'a sai ya kama wani kare cikin karnukan daji da ya kama karen an ce ya ji wa karen ciwo ya ce kai ne ka ci mun dabba ta ka ɗauka min tinkiya ta jiya to amma karen sai ya nuna masa wani abu wanda wannan abu yake fitar da darajar annabi Muhammadu an ce karan dajin yayi wa amrumnul aswadi magana abinda yace wa amrumnul aswadi yace ni ban ci karanka ba ba ni na ci ba ban ci a karen yake cewa amr ibn aswadi ba ni na ci tinkiyar ka ba ka nemi dai karen da ya ci maka tinkiyar ka ni ba ni bane sai amr ibn aswadi yace a'a yanzu kare ke magana ka ji abin mamaki sai so wani abin mamaki ne kwanan nan Muhammadu dan Abdullahi gashi nan manzon Allah ya hijira yana Madina ka zo kana tattara wanda zai hijira kana ta azabtar da mutane kana kwace kayan su sai Amr ibn al-Aswad ya ce wa Karen yace yanzu kuma har kuna da labarin Muhammadu sai Karen yake cewa ai mu mun san shi tun kafin a halicci Annabi Adamu mun san shi manzon Allah ne to wannan abin da ya faru yana daga cikin abin da ya fitar da darajar manzon Allah shine annabi ai dama ya faɗa ya ce shi annabi ne tun ba a kwaɓa laka da ruwa aka halice adamu ba ga kare yana gaya wa amur ibn al-aswad cewa sun san annabi muhammadu tun ma ba a halice adamu ba kuma sun san shi annabin allah ne to a tsakanin makka da madina wannan dan ta'addafa yana nan ya gawurta ya zama ne ya fitini sahabbai idan sahabi ya taso daga makka zai je madina hijira in yayi rashin sa'a ya shiga hannun yaran amrumnul aswadi ko ya kama shi ya azabtar da shi ya kukuta ya isa madina da kir da tabubbuka a jikinsa ko kuma ya rike shi ya ta sashi yana masa bauta abin yayi yawa to kun san annabi muhammadu wata rana manzo Allah sai yayi masa irin abun nasa da abun yayi yawa wata rana manzo Allah sai ya shirya dukiya ma'aduduwa sai shi akai wa wannan dan ta'adda da za a kai sabai aka rasa ma wanda zai je dan kowa yana tunanin in yaje ba zai dawo ba aka samu dai annabi ce ku je ba yayi musu lamuni ya nada wasu ce kai ka je ba abin da zai same ka to wanda ya je din ko da ya je ya samu masu kula yaran shi wannan dan ta'adda suka ce kai me kawo ka nan sai ya ce mai gidana ne ya aiko ni waye mai gidanka yake Muhammadu Rasulullahi ya aiko ka wajen amuru yace eh yace kai baka san cewa shi mai gidanmu mana shi amuru din ba sunan da baya so ya ji fa irin sunan Muhammadu bai so ma ya ji sunansa balle ma ya karga ya daga wajensa a yanzu da kaje kashe ka zai shi sunan Muhammadu ma baya san ji ka koma ya ce ba zan koma ni ku kai ne in ya so ya kashe ni amma tunda annabi ne ya aiko ni sai na isar da aikan nan shi ke nan aka yi masa iso ya je me ya kawo ka yace mai gidanmu ne ya aiko ni to kun san mutanen da suna da ɗabi'a mai kyau ba sa kashe ɗan aika idan shugaba ya ba da saƙo a kai wa sarki ko wani wanda yake yana jin shi wani ne to wanda aka aika ba za a kashe shi ba ko da akwai bambancin kuma addini abu rumlul aswad ya ce me ya aiko ka da shi shi mai gidanku muhammadu sai sahabin ya ce sako ya bani dukiya mai yawa annabi ya ce a kai masa a kai wa ɗan ta'addan sai ya karɓa da ya karɓa ya ce in ka je ka ce wa muhammadu ban gode ba shi kenan sahabin ya ce in na je zan gaya masa ya koma ba a daɗe ba annabi ya sake shirya dukiya mai yawa ya ce a sake kai masa aka ɗauki dukiya aka kai masa da aka kai masa sai ce kai mai sake dawowa da kai sai ce ya sake bani sako ne in kawo maka har yanzu baka gaya masa sako na bane yace na gaya masa sai yace to yanzu me ya kawo me ya baka ka kawo mini yace abinda ya sa ya bani da ne yanzu ya kara yace ya sake kawo maka ya sake karba shi Amr ibn al-Aswad yace in ka koma ka ce masa na da ban gode ba wannan ma ban gode ba shikenan sahabin ya koma annabi yace ka kai masa eh na kai masa ya karba eh ya karba me yace yace a ce bai gode ba ya rasulullahi annabi yayi murmushi ba dade ba annabi yace a saki shirye wata dukiya kai masa aka saki shirye dukiya da tafi ta biyun ma aka kai wa amru ibn al-aswad da aka kai masa me yasa ki dawowa da kai ce me gidan ne yace saki dawowa da sako ga sakon kawo maka shin baka kai masa sako na ne na aike ka Amr ibn al-Asud ya ga sami yace duk aikan da ka ga mini na ga mai gidanmu to kuma ya saki aiko ka yace eh ya saki aiko ne yanzu ko menene yace dukiya ce ta fi ta daya ta fi ta biyu yanzu ta uku nan ta fi ta dukkan daya da biyun nan da ya karba zai buɗi baki yace in ka je ka ce ban gode ba sai wani bafajin Amr ibn al-Asud yace ranka dai kar ka sa mu ji kunya fa yace kai balarabe ne kar ka yi mana dabi'a irin ta baubayi wannan fa ba halin masu mutunci bane duk da ka buwaye jama'a kana kwace dukiyoyin mutane ranka yace ai tun da yayi wannan karamci sau uku yana turo dukiya na ɗaya kace baka gode ba na biyu kace baka gode ba kuma na uku kace baka gode ba akan me kar ka samu zama kaskasattu mu laraba ba haka muke ba ya kamata kawai ka zo mu je mu ganshi shi Muhammadun nan kuma ka ji dalilin da yasa yake maka aika bayan kai farautar mutanen sa kake kana wahalarwa to shikenan kuwa Amr ibn al-Aswad ya shirya shi da mutanensa suka je Madina annabi ya gaya wa sahabbai da albishirin ku ga wurtaccen dan ta'addan nan yana zuwa in yazo ku kwantar da hankalinku ba abin da zai faru ana nan ya shiryo da sojoji aka taho ma'ana sojojinsa yan ta'addan suka taho suka shigo Madina da suka shigo ai tun a waje wasu sahabbai suka rasa inda za su sa kansu saboda tsoron sa Amr ibn al-Aswad zai shigo Madina ana ga dan ta'adda za a yi barna annabi ya ce ba abin da zai muku haka ya shigo madina annabi yana zaune da sahabbai da ya zo ya sauka a kan abun hawan sai ce ayyukum fihi muhammad a cikin ku wane ne muhammadu ne amr ibn al-aswad ya tambaye sahabbai annabi yana zaune cikin sahabbai sai yake cewa wai a cikin ku wane ne muhammadun da yake min wannan aikan habba ai sai nan wani sahabi ya tashi yace kai duk tsagerancinka ka san irin maganar da zaka faɗa wani irin tambaya kake yi ka duba yanzu a cikin mu wane ne ya fi mu kyan fiska wane ne ya fi mu kamala wa ya fi mu kwarjini wa ya fi mu haske waye ya nuna ya fi kowa daraja a cikin mu a cikin mu duba kaga wane ne wanda kaga taban yake da sauran ya duba yace haza huwa muhammadu yace wannan to shine muhammadu ai shi manzon Allah bai da bukatar sai an ce wane ne shi a'a in jama'a biliyan suka taru sayyidina rasulullahi in yana cikin su bai da bukata a gabatar da shi so da shi daban yake da kowa Allah bai yi wata halitta kamar ne Muhammadu ba to shi Abu Ibn al-Aswadi nan da nan kuwa Allah ya karya zuciyarsa ya musulunta ya zama mutumin kirki har yake cewa manzon Allah yace daga yanzu inda zaka yadda kawai kai zaman ka karka fita ko ina duk wani wanda zai yi maka rashin kunya zai maka fitsaranci kawai ka hada ni da shi ka ce ga gani ga shi kaga yanda zan yi maka maganin sa to irin su amrumul aswad fa mahallu shahid suna nan fa a lokacin da ake hijira tsakanin makka da madina duk sahabin da ya rashin sa a yi shiga ta wajen su to fa sai abin da hali yayi to shi yasa abdullahi dan abbas ya dan Allah ta tabbata gare shi da yake cewa fahimtar da yayi wa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi Allah yana ambatan waɗannan muhajirai ne su suka fi kowa daraja domin irin gwagwarmayan da suka yi da wahalar da suka sha wajen haɗa kai da din annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to malamai dai da yawa suka yi ta maganganu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi tamuruna bil ma'ruf amma magana da zan yi ta ƙarshe shine magana mafi inganci wannan khairiya malaman ƙarshe suke cewa ana nufin duk al'umman mandan Allah ne da su muhajiran da lansaru da sahabban da karni na farkon da karni na biyun da karni na uku da su sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina duk al'umman manzon Allah ake nufi ubangiji ya yabi al'umman annabi ne gaba daya kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi mu al'umman manzon Allah Allah bai yi wata al'umma da ubangiji ta'ala ya girmama ta kaman mu ba malaman suke cewa dalili shine Allah sau da yawa idan yana magana da sahabbai zai yi amfani da kalma ta gamawa kuma magana hukuncin sai ya hada har da mu har ma tashin kiyama da Allah ubangiji yace ya wajabta mana azumi abinda yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba sai yace ne alaikumus siyamu da yace alaikum ba wai wa sahabbai su kadai bane ba wai wa tabi'ai su kadai bane ba wai wa tabi'ut tabi'ina su kadai bane ba wai wa muhajirai su kadai bane a'a wa kowa ne duk wani daga cikin al'umman manzon Allah Allah ya wajabta masa azumi in ya kai yayi azumi in dai ba da larura ba da kuma ubangiji ta'ala yace ya ayyuhal ladina kutiba alaykumul qisasu fil qatla Allah yace ya wajabta mana ai kisasi in an yi kisan kai idan mutum yayi kisan kai da gangan a kama shi a kashe shi ba wai hukuncin wasu habbai su kaɗai ake nufi ba wannan hukuncin ya gama kowa da kowa to don haka wannan aya da Allah yake cewa kuntum kaira ummatin ku kun kasance kuntum ana nufin dukkan sahabbai ne wato sahabbai dukkan su ana nufin dukkan sahabbai ba wai muhajirai ko lansaru ba ana nufin dukkan tabi'ai ana nufin dukkan tabi'u tabi'ina ana nufin duk al'umman manzon Allah gaba daya waɗanda dai suka yi imani da annabi suka bi sharuɗan da Allah ya faɗa kamar haka tamuruna bil ma'rufi kuna umurni da ma'ruf aiki mai kyau wa tanhauna 'anil munkari sannan kuna hani da munkari abinda bai da kyau wa tu'minuna billah sannan kuma kun yi imani da Allah ubangiji madaukakin sarki ashe sharadi na mu zama mun fifici duk wata al'umma da aka taɓa yi a duniya Allah ya faɗa mana za mu fifici duk wata al'umma ne da sharaɗi kamar haka, mu al'umman mandan Allah, umarni da abu mai kyau, hani da abun da bai da kyau da kuma imani da Allah Ubangiji. To wannan idan muka ɗauki wannan ɗabi'oyi muka sifantu da wannan sifofi to sai khairiyan ta tabbata mana. Don haka wajibinmu ne ya zama na ana wannan aiki kamar yadda na faɗa farkon karatun nan wa'azi, ai ta wa'azi, in ana fasadi a dinga wa'azi. kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas jama'a kamar yadda nake faɗa dazu kai muhajirai sun sha wahala sun sha wahala masu arziki a makka suka talauce bayan sun isa madina hasali mutum sai ya yi sa'a ya isa madina da riga ɗaya a jikinsa wani ma ba takalmi da za ko wanda ya tafi da takalmi ɗaya ne a kafansa ɗaya takalmi saboda zafin rana ya sa a kansa haka suka isa sahabban manzala a zaman makka ko masu wadata ne Allah ya saka wa sahabban annabi da alkhairi to amma kun ga annabi da alkhairi ya gusar da fitinar da ta addabe su na wannan wanda yake da dan ta'adda ne kafin ya zama mutumin kirki yayi masa alheri to haka annabi yake to wannan ana koya mana ne yawanci maki zaka iya wato rarrasa zuciyarsa da alheri wannan duk an koya wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ai mai alherin manzon Allah ba wata rana wani mutum ba kauye ya zo daga wani gari ya musulunta wajen manzon Allah da zai tafi sai ya roki annabi akan manzon Allah yana so annabi ya bashi tinkiya da rago ko akuya da bunsuru ya dan samu iri annabi sai ya ce a nemo tumaki ɗari a bashi ya kora tumaki ɗari da ya je zai shiga garinsu sai ya tsaya kasan ba ƙauye ba larabe ya ihu jama'a ya yi irin kiran nan da ake kiran mutane ihu jama'a ku taru mutane suka fito suka ce a to yanzu kai kuma ka koma kiwon dabbobi wa mutane ne me haɗa ka da wannan tumaki haka ga su da yawa sai ce dinnawa ne yace ya qaumi aslimu duk ku bar garin nan ku je ku musulunta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yana Madina ku je ku musulunta yace abinda kuka ganin nan kyauta aka bani can ka fito yace ji'tukum min indi khairin nasi yace daga wajen wanda yafi kowa na fito shine Muhammadur Rasulullahi yace duk tumakin nan ba kiwa aka bani in dinga kiwatawa a biya ni ba a'a kyauta Muhammadur Rasulullahi ya bani yace inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhafu al-faqra yace shi sayyidina rasulullahi muhammadu in zai yi kyauta to kyauta yake na wanda baya baya tsoron talauci to haka annabi yake akwai wanda annabi ya sayi zuciyoyin su da alkhairi akwai wanda annabi ya sayi zuciyoyin su da alkhairi shi fa manzon Allah ya taba kyautan raƙumi 100 doki 100 ya ba wa mutum daya kamar yanzu ne a ce ka ba mutum motoci 100 kyauta a lokaci ɗaya an ce ya taɓa ba wa abu sufiyana raƙumi ɗari ya taɓa ba wa safuwanu raƙumi ɗari ainihin da nan suka zama kuma masoya makusantan manzon Allah saboda alheri ta yawanci irin su abu sufiyana an ce annabi ya yi ta musu alheri irin wannan domin zuciyar ya karyo annabi yana son abu sufiyana saboda shi sai na bai san iyayya bai so da alheri ya yi ta wato rarrasan zukatansu to amma jama'a kun san kiyayya in kiyayya yayi kakatu sai a hankali an ce wato rashin fahimta tsakanin banu umayya da banu hashim an dade da rashin fahimta to wannan ne yayi tattasirantuwa su banu hashim abinda suka sa a gaba sha'ani na hidima wa alhazai aikin Allah da sauransu banu umayya neman kuɗi fatauci da kasuwanci da Allah ya tashi ba da annabci sai ba banu hashim ya aiko Muhammadu Hashimi sai na Rasulullahi daga cikin Banu Hashim yake to sai zamana akwai dan rashin fahimta haka da dan rashin so kuma abun har ma dan an ce wani abu ya taɓa faruwa an ce wannan rashin dan kauna kaunan sai ya zama sau da yawa tsakanin Hamza babban manzon Allah da Abu Sufyan akan dan sa'insa har bayan an kashe Hamza Hamza ya rasu yayi shahada a Uhud da shekaru masu yawa Abu Sufyan bayan ya musulunta an ce abu sufyan da ya musulunta da ya tsufa ya makance baya gani wata rana a madina abu sufyan ya sa dan jagorarsa aka ce ya kai shi inda kabarin hamza yake da ya kai shi kabarin hamza abu sufyan ya dauki sandansa sai yana dan taba kabarin yana cewa yanzu dai mu muke da mulkin a hannunmu yanzu mu muke yana dan dukan kabarin hamza saboda ya tuna wannan abin na da kai Allah ka raba mu da kiyayya Allah ka share kiyayya cikin bukatunmu kuntum kaira ummatin ukhrijal lin-nasi ta an ce kuma da zai haka sai dai an ce yake cewa ka dan duba mun ba kowa a wajen ko leka ba wanda yake wajen mu sai jagoran yana cewa ba kowa ba kowa sai ya dauki dan sandan yana dan dukan kabarin Hamza yana cewa yanzu yanzu dai gashi mu ne muke da kayan abin ya dawo hannun mu wallahi alam kuntum kaira ummatin ukhrijal lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi Allah yake cewa walawa mana ahalul kitabi lakana khairan lahum ina ma da ahalul kitabi sun imani da haka ya zama alkhairi gare su inji Allah ubangiji madaukakin sarki ina ma da yahudu da nasara da su ma sun yi imani da su ma sun zama daga cikin khairar ummatin Allah yake cewa minhumul mu'minun daga cikin su akwai mu'minai na gaskiya wa aktsaruhum alfasiqun amma mafiya yawa daga cikin yahudawa dinnan da nasara fasikai ne inji Allah ina ma da yahudu sun yi imani ina ma da nasara sun yi imani da haka ya zama alheri gare su wasu suke cewa Allah ya yabe su yace ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin Allah yace ya ba su afdaliya ya fifita su akan dukkan mutanen zamanin su to su da suke da wannan daraja sun fi kowa to ina ma da sun yi imani da shi kenan ga khairiyya ga kuma afdaliya da shi kenan sun zamo su ma suna da wannan mukami da Allah ubangiji ya faɗa cewa ya bawa duk wanda yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yahudu da nasara da sun yi imani lakana khairan lahum da ya zama alkhairi gare su amma minhumul mu'minuna Allah yake cewa daga cikin su akwai mutanen kirki domin yahudawan ba duka ne mutanen banza ba akwai mu'minai inji Allah kamar irin su Abdullahi dan Salam da shi da mutanensa akwai kuma nasara mutanen kirki har yanzu jama'a akwai yahuda mutanen kirki har yanzu domin ba za ka rasa ba yahude musulmi ba kamar yadda akwai nasara mutanen kirki ba za ka rasa ba nasara musulmi ba minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun amma mafiya yawan su inji Allah Allah ya ce mafiya yawan su fasikai ne ah minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun abinda na faɗe shi daidai Allah ya sa mu yi tarayya a cikin ladan wanda na yi kuskure Allah ya yafe mini Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu na Nigeria Allah ka kawar da annoba da fitina ka tsare mu ka tsare mana lafiyar mu wanda annoba ta kashe su ka karɓe su a matsayin shahidai ya Allah ka kawar mana da fitintunun nan arzikin ƙasa da yake fuskantar karewa Allah ka farfado da shi ka tallafe shi shugabanninmu Allah ka shirye su tun daga kan shugaban ƙasa da gamnoni da ciyamomin local governments Allah ka taimake su Allah ka zama gatansu ka azikta su da bidana saliha su yi ta shimfiɗa alkhairai su shuka alkhairai Allah ka shirye su ya Allah ka ji kan malamanmu da iyayenmu ka gafarta mana laifukanmu ni mazhabata ai addu'a wa shugaba kowaye shi kuma addu'an alkhairi ina godewa Allah ban taba tunanin yin addu'an sharri wa kowane shugaba ba kowaye shi ina addu'an alkhairi ba Allah ne ya baka ba ko ba kai kake mulki kake Allah ya sa kai kake mallake da ni yanzu kai ne shugabana to ina maka addu'an alkhairi ina maka fatan alkhairi domin ina so ka shuka alkhairi ka shimfida alkhairi ko ba wani ba yayana za su mora ba sannan gashi yanzu ni ma na fara shekaru na fara tsufa har ina da jika jikoki na ma za su zo su amfana al'umma za su amfana don haka dinga addu'a alkhairi wa shugabanni Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya tsare mana mutunci da lafiyar mu tsare mu daga sharrin makiya dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu wa sallama وبارك على نبينا وحبيبنا وشفينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين